إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين yan wa musulmi ga sha Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwar mu a wannan hili na masoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radio amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa dan wan Ilyas bin Abdullah ga shi dai bayan dogon makara haka Allah kaddara insha Allah muna fatar Allah ya albarka cikin abin da ya saura na lokaci yau ga shi dai muna ladi goma ga wata na Muharram hijira shekara 1441 wanda ya dace da 20 da 30 ga wata na 8 shekarar 2020 Allah mana jagoranci kamar yadda aka saba insha Allah abin da ya sauran nan lokaci za mu taba abin da aka samu yana ga kamar da aka saba lamba da aka saba kira da ita ce lamba 96 99 sifili 1 62 kenan 96 99 01 62 haka da lamba ta airtel a wannan na ga lamba hausa kenan 96-99-01-62 kenan 96-99-01-62 ko lamba ta move bai lamba 94-32-50-42 kenan 94 32 50 42 Allah mana muwafaka assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam kuna lafiya lafiya alhamdulillah
tambaya muke da Allah wai kamar mace in ta mutu da ake da ake warware wannan kitan
eh a shari'a sai ta bada haka nan ko kuma kawai da mu ra'ayinmu ne na jama'a su ke yin wannan to shikenan eh
assalamu alaikum assalamu alaikum na'am assalamu alaikum la la sai bismillah eh to assalamu alaikum assalamu alaikum alhamdulillah mana tambaya ce nake da ita ajiyar kuɗi ne aka ban kamar kimanin jika ashirin eh
to sai ya zama to a cikin kuɗin akwai kuɗi haka akwai dala ashirin ashirin da yan dala goma goma da yan to ni kuma kasuwa ta yan- eh, ina buƙatar irin wa'idan yan canjin sai na dinga Eh.
ɗaukowa ina amfani da da wannan canjin to Eh.
sai shi da ya zo sai na ba shi sai na ba shi jika shi ashirin haka in jika goma guda biyu.
eh to shi da wani aboki na yake kwatanta mun ai haka na cin ma da ne Allah ya tambaye ni dan me yasa ban ban ba kudin shiga baki ne na mashin eh to to shi ne nake son na'am assalamu alaikum assalamu alaikum na'am assalamu alaikum assalamu alaikum bismillah ha muna da tambaya To da sama- Kuma iftara wai, wasu ana ana jawo ha ko babu cikin mutum zaman zaman iftara na sallah eh
eh ana jawo babu shi mutum kamar bai da lafiya to bismillah assalamu alaikum alaikum salam
assalamu alaikum alhamdulillah
lafiya za alo
to kamar cikin na'am
wai kamar mace mijin da ya sa ta take ya Eh.
duka wata ha eh
sai ka ga tana su kuɗi ta yi ƙara kuɗi eh
Mm.
na gane to assalamu alaikum to dan wa ai hakuri ganin lokacin ya mun makara a karanta abin da ya abin adad kiran ɗaya assalamu alaikum Ah, a takaice magana mai tambaya ta farko maganar da ake cewa ba mace ta mutu sai an since kitsanta to wannan abin al'ada ce a nan ake yi ko kuwa a na manzon ce kai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarnin since kan mamaci wannan shine gaskiya ba ba- bai cikin al'ada iya cikin sunna ta wanka ko wajibi ce ma na wanka na mamaci annabi ya umarni hatta diye shi Zainab ta rasu illa iya- annabi ya ce a since kan a mata kulli kenan akwai nassin sunna da ya tabbatar da since kai na mamaciya an Allah mata cikawa sai mai magana kana karatun alkur'ani wannan ya ma sallama wannan ya maka magana za ka amsa ko za ka kyale su to gaskiya sallama dai ko da a sallah annabi ya isharar haka ya sallama kenan karatun qur'ani bai hanawa ka amsa sallama in har ta kama kayan magana shi kenan abinda kullum za ka yi sai ka yi ta'awuzi a'udhu billahi sami na ali min shaitan jim sai ka karatun ka haka za ka yi in kuma gana so kada kama an hana ka karatun ka zato ka huta ka gusa mana wajen mutane in har ka san ba ka san eh, a hana ka karatun ka sai ka tashi ka sauya wuri inda ba an ganka ba shine gaskiya alheri dama salama ka kyale ko kana abu gaskiya sai mai magana an baka canji na kuɗi an wa duka lamarin kuɗi na ajiya abin da yi kurin ka gaya wa wanda ya baka ajiya in bukata kama za ka yi tabawa kuma haka yin in zai ka gama shi kun shi ne yahi duk da akwai masu ganin cewa tunda kuɗin ba canza bai yanda ya bada shi ne aka maido mishi ba laifi bane ba amma abin da ya lahiya ka gaya wa mai abin kahin- kahin ka ɗauka ko bayan ka ɗaukan gaskiya shi yahi ce magana ta jilsa istira me yake jilsa istira zama da ake yi aka taso daga raka ta ɗaya da raka ta uku wani ya ce sai mara lahiya to yan wannan kasan hirar malamai ce kowa da irin hirar shi amma nasan hadisi cikin sahih bukhari haka na malik bin huwairis radiyallahu anhu iya ba da labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idza kana fi witr min salatihi lam yanhat hatta yastawi jalisan akuma qala radiyallahu anhu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in yana wutarin sallah ma'ana raka ta daya ko ta uku yace bai mai kiya zabara sai ya daidaita ya zamna akan kahon shi tukwan ya tashi nan kenan ya zama kan kawata hagu da ake yi wannan shi ya tabbata daga cikin sayar bukari kashi kuma littafi mafi inganci bayan qur'ani a duniya na addini a gaba kamar sayar bukari to shi kuma ya kawo na ruwa a nuran haka akwai abu hamid ne daya cikin sahabbai ya tara sahabbai cikin ruwa cikin asabu sunan imma abu da tirmidhi asabu sunan dai imma abu da tirmidhi ko sai akwai ibn maja wannan dai ruwa ta tabbata a cikin su na cewa wannan sahabin yana karantar da sahabbai da tabi'ai domin ya dace a cikin sahabbai da tabi ce zan muku sallah da annabi sallah suka ce mu mun sani suka ce zan yi da zan gwada muku da da wannan sani to nan cikin sahabbai an ta Allah sahabi yayi goma a wurin kuma da tabi'ai yace zan gwada muku inda annabi ke sallah to iya koyi wannan sallah sai da ya zo wajen zama na raka ta daya sai da ya wannan zama haka alka ta uku nan wannan ya karantar da inda har rashin lahiya ne baiwa ya koya wa mutane sallah ne annabi sallah kuma ya ka sallah ta rashin lahiya na haka cewa da rashin lahiya ne ko tsoha ne zaka ga ba magana wacce ta sahabi ko annabi ko sahabi kurin yan bayan ne masu tawilin magana suke kawo magana rashin lahiya ko kaza ko tsoha duk wannan bayani ne na yan baya amma ba annabin ne hudu kuma sahaba sahaba ɗaya da wannan magana ta kullum iya cikin sunna ta zama sallah ko mustahabi ba ta sallah ta bace ba kuma yin shi ya tabbata a sunna ka soki yin shi ka soki sunna ne ta wanda ya aikata abin na ga wannan shine kullum magana kan isra dan zama da ake a raka ta ɗaya ko raka ta uku assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah Ana wani lafiya.
lafiya alhamdulillah
Ana yana tambaya.
to bismillah alasa na sani
Na ce kamar yanzu mutum sai ya kwanta da matar shi kuma da ya tashi da asuba lokacin sallah ya yi ba zai samu lokacin ya yi sallah ya yi wanka ya ji ya wanka lokacin zai koyo ba zai samu sallah. A zan biyayya ne kamata ya yi wanka ne ya yi sallah shi da duk koko ya ne kamata ya yi. Ita ce tambaya da take yi.
na gane sai ka assalamu alaikum assalamu alaikum na'am radio radio kusa radio ko a cire na cire ki saboda ya ce kashe radio na cire saboda hayan ya ce to zai kira kashe radio ma aka ba ba a ji kenan dole a cire shi sai mai magana cewa mace ce wadda mijinta zai sa taki tana tsoki yan wannan ga iya kun da kana so da ayi wazi ai kowa san laihin ahili ne karara kuma da yin tsokin ma da kin aiki da mutaka abu na shari'a ne ba Allah ya sa tabawa wajibi ta yi da ga mijinta abin da ce ta yi sai da in a cika ko saban Allah kenan ko an abin abin da ke halatta ki kenan tana cikin hushin Allah tana cikin laihi assalamu alaikum alhamdulillah
malam wai tambaya muke a cikin shekara na mutuwa da aka yi ana iya yanka kuma dole wai sai an yanka a yi waina kadai ana iya mi
a yi yanka ko kuma waina kadai tana sa wadatar
to na ji shi kenan assalamu alaikum Na'am. Wa alaikum salam. Na'am, bismillah. Wa alaikum salam, ina jin ka.
mutum ne aka ba shi kamar sautu ya siyo wani abu Eh, to kuma da yake zuwa sayarwar an san shi a tsaye aka mai rai eh.
da shi ne ke tambaya rage wannan nashi ne ko kuma na wanda ya siyo sayarwar sautu An inda aka yi ƙarin kuɗi ya ƙara shi zai ƙara ko ta zai mutum ya an ƙara.
sai a zuwa mutum zai an gara To, shikenan. Na'am. Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam Na'am, bismillah.
an tashi lafiya La la.
wannan mutum ne kamar in zuciya shi ta bushe ya ji ba ta tabbatuwa ya zai mana Ya ji mi?
mutum ne aikin su ne ke mushewa kuma zuciya shi ta in ya ga wani abu kamar kan yi je kafa
Eh. To. Assalamu alaikum.
salamu alaikum malam Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah.
malama tambaya Na bismillah.
fuskan wannan ashura ta shi Eh.
malamai suna fita suna cewa ba azumi Ba mi?
ba azumi suke da lati Eh.
to muna so a dan ba mu kayan kayan bayan da kai Eh. To. Assalamu alaikum. Bismillah.
salamu alaikum Wa alaikum salam.
ina da tambaya malam Alhamdulillah.
ya alaikum Daga mu daga bashi warkewa.
alo kana ji ba Na'am.
muna da tambaya ne da ga abin da kan maudu ne asalin maudu
Kan mi? Ha? Assalamu alaikum.
wa alaikum salam Na'am.
astashin Ha?
astashin La la alhamdulillah.
akwai kalla tambaya gari To bismillah.
eh akwai mata masu cewa mun rike amana Masu ce mi?
masu cewa mun rike amana
Masu cewa a rike mana?
masu cewa sun rike amana To eh.
to so ya ne su in suka rike ta a nan duniya ne kawai suka bata ko kuwa sai an yi ta layar Mun gane ba rike amana, wuri ta rike amana.
rikon amana kamar yanzu mace ta ce maka na rike maka amana Eh.
na tsawa da kawai na rike maka amana To, kuma ta kasa rike
kaman ta yi aikin banza ko mi?
a'a ba aikin ba To, ɗin gige.
mata da sun
Za a kaman za a arme?
ta tsawa da kawai ya gari Kaman samayin da budurwa ko?
eh yawwa tana gane assalamu alaikum As- assalamu alaikum la la la Allah taimake mu da aiki assalamu alaikum
Wa'alaikun wasalam, wala ya an tashi la la la alhamdulillah ya gajiya, alhamdulillah
Muna da tambaya ne.
ta bismillah Allah sana sani To, wai me hukuncin mace wanda kuna tare da ita mace ta tarka cewa wai ka sake ta ka sake ta kai sakin ta ma ya yi ma wani ka sake ta da sai ta me hukuncin wannan a shari'a to
Eh, kuma zo muna da tambaya baya daya wai wani mal- malam ne ya ya yi magana akan maulud wai me abun asal maulud ne haka mi assalamu alaikum
Ma'alaikun salam ina son la la alhamdulillah an tashi na yau.
la la
Yana da tambaya ne.
na'am
Yana da tambaya ne. Yana son sallah a ƙasar sallah.
ha
Mace tana sallah.
eh Ita yi kamar wani yaya zai raka.
eh Kuma kuma ka sai a yi wasu ya zama sai ɗauki da da zuwa.
eh Kuma ke son ya ta nasa ta yi ta sake a yi wasu kuma zai za ta yi sai ta yi da. Ya ta zama da kuma shi ke nan ko kuma ta yi za ta yi.
to shikenan
Mm.
a takaice dai za mu karanta a takaice akwai mai magana cewa mutum ya makara da janaba to ya zai yi gaugawa zai- ganin in yace sai ya wanka ya je ya samu jam'i zai makara to gaskiyar magana wannan makara ba hujja ta yin taimama dole kurin ka yi ƙoƙarin yin wanka abinda ka samu ka sallata shine kurin hujja ba wanda ma ka yi taimama ka je ka yi sallah tunda a gari ga ruwan ga kun kurin za ka yi bakin abinda ka kare shine lokacin gan sallah ga kurin sai magana ta eh, magana ta wai idan mamaci ya mutu shekara in ta zo dole sai ka yanka ko ana iya waina da abinci talwa shi abinda ake ma haka abinda shari'a ta dora shi ake ma maganar dole wannan abu ne na al'ada ta ma'anan ba musulunci bane mai zo da cikon shekara babu inda littafin shari'a ya kawo don da ya gaya miki ya miki ne kurin da ya ci abinci kurin ko ya kare al'ada da ake ta shekara babu inda shari'a ta kawo annabi ko Allah ko sahabi ko maliki ko shafi ko abu hanifa ya ce ku yi sadakar shekara in mamace ya mutu duk wannan al'ada ce tunda ana samun abinci a ciki ake kare ta kurin da ƙarya da gaskiya babu ma gaskiya a ci gaskiya magana al'ada ce kurin zunzurutu kurin ba wani abu mamacin ka ya mutu ko yau ko gobe tulucin Allah hore miki babanki ne babanki ce kurin ki sadaka ta kuɗi ce ta wainar ce ba abin da aka shar'anci shi zai sadaka duk abin da yake na bukatar mutane ne kina iya sadaka ga mutunki balle ma ga nayo da kullun da hali na magana gina rijiya ga mai hali ne duk sadaka da abin da balle ga da ma'ahi kama ma'ahinka ba wani kayyade rana ta daya ko ta uku ko ta bakwai ko ta shekara ko arba'in kullun sadaka mamaci iya jira daga mutum ya mutu iya jira ko munka balle abin da yayi magana addu'a addu'a ta yi komi eh inda hali a gina rijiya da sauran sadaka Allah ya kai mamaci annabi manzon ya bada labarin wani mamaci a gidan lahira aljanna zai a mutuwa shi bai ta daraja zai ga an daga mai daraja a gidan aljanna zai tambaya anna li hada ya rabbi ya Allah daga nan na samu wannan matsayi ya ga a matsayin bai da shi a mutuwa shi sai ba shi labari bistaghfar wala duka lak dalilin neman gafara da danka yake maka a duniya kenan bayan ka bar shi shi sa Allah baka wannan daraja yan kenan babban abu ga ma'ayi bale ma'ayi ko ko biye kana yin asfari Allahumma ghafir li abi Allahumma ghafir li warham Allahumma ghafir li ummi ko Allahumma ghafir li walidayya bini wannan shine kurin addu'a ga ma'aihuwa sadaka tana kai musu babu wani kayyade rana kaza ta huce ka ka zo ba kurin hada da darura ta babu abun yanka kurin yanka ake koyi malamai su sha nama a basu kudi ma ba wata shari'a da ta kawo yanka ko wani waina a shekara kullun ki waina kin iya kullun ka yanka yanka kamar ma yanka Allah Allah kai mishi babu inda kai da wata shekara ko 40 ko kwana bakwai duk al'adu da koma addini dan ana ci a cikin sukurin gaskiyar magana sai magana ta idan ka an wa mutum ya aike ka kasuwa sayan kaya sai ka samu ragi to wannan ragin nawa ne ne shi nawa mai tambayar nawa mai tambayar nawa mai tambayar tambaya shin idan da aka ma sabutu he ka je kasuwa sai kudin kayan ya ƙara za ka ƙara ya ce a to dama haka mutane suke to yanda ka samu ƙari za ka ƙarawa mai sai ko ka mai doma haka idan aka samu ragi ai daman kai wakilin shi ne aiken ka ne alhurmarka ce daman ya nema ka je ka so mishi kan duk ragin da aka samu a hanya alhurmarka ya samu ragi kayan shi ne ragi na shi ne sai in shi ya yi kokarin ya baka amma dai gaskiyar magana bai halitta ka ci ragi da aka yi na sabtu da aka maka in dai sabtu domin kai wakilin shi ne shi ne Allah ya sa ya samu ragi dalilin alhurmarka dalilin matsayinka kinan ba magana ka ce ne sauran kuɗi da aka rage kun ka mai kayan shi sai magana ta zuciya ta bushe da in ya ga abu yawan zini da yake yi kuma yanzu da ma akwai abin da yake gani ma ya kaɗan damuwa yanzu bai damuwa haka take yi isa Allah yake magana cewa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu kasibun Allah ya ce ya sa zuciyarsu zinihin da suke ya sa zuci ta tsatsa ai da shi shine a wannan magana tsatsa da ake hudi wannan yau annabi ya faɗa bace idan mutum ya zini yau zuciya za ta dugo baki gobe ya ƙara dukkan muke ya ƙaru haka annabi ce har zuciya gaba daya za ta koma bai kirin kenan bu'azi bai shiga ba ta ba ta jin ta zan busata zuciya wannan shine sakamakon yawan zinin yawan saban Allah yanzu abin da za a yi gaugawa tuba ga Allah astighfari a tuba ga Allah ayyuka astighfari rabbuka firli wa tuba alayya innaka antat tawwabur rahim ko astaghfirullah astaghfirullah shi dai yanzu ka tuba ga Allah gaban kurakuran naka ka koma yawan astighfari sai Allah ya wanke zuciyar taka wannan shine kenan tsatsa ce ta zinihi haka take ga dan adam yawan zinihi annabi ya ce iya sa zuciya ta ya tsatsa kenan wa'azin ma bata bata ba tsoron Allah ta bushe wa'azi bai shigar ta kenan shine kullun hanya ta tsira a koma ka tuba ga Allah sai magana ta azumi ya ji ana ce ce ku ce azumin sudu yan wannan magana ce haka ne ba mai hana irin abin da malamai suka faɗi kuma balin hanyar sadarwa wannan ya hudu ana akwai magana tabbas yan akwai sabani kan wannan mas'ala karkashin tushen rigimar ko wahalar rigima kai karkashin ruwaya da nan sarasa ke cewa la tasumu yawmun sabti illa fi mutrada alaikum walau lam jid ahlukum illa shi illa liha liha inabin yace falma dugu abinda ke da ruwayar ma'ana hadisin idan annabi ya ce kada ku yi azumi ranar subdu sai abinda yake azumi na faralla to kenan anan ya ware farilla kaɗai ya ware to sai yake cewa ko da ɗayanku bai samu ba wani abu da zai tamna ranar subdu he iccen inabi ya tamna don ya karya azumin wannan shine ruwa da ta zo wadda kuma wasu su ce bata inganta ba wasu su ma tawili ka ji dai tushen magana kai masu waɗin ba sun kawo da ra'ayi ko a cikin hirar malamai hadisai ne illa tawili da su malamai ke yawan abun in mai dalili ne ko na arfa ko na ashura ko na kaza ne mai dalili ko azumin annabi dauda wannan shine manganu dai na hadisin juwariya annabi ya ce kan yi azumi jiya ta ce a kin gobe wani shine dalilai da yan wa gaskiyar magana wuri ne mai rigimar gaske wanda ba mai hana hudu kuma wani ta tabbata wanda ya amince da wancan magana ta rishin ba zai ba wanda ya ce bai ana magana nafila duka ma nafila an ka ce baka yi ba da rayuwar ka ba abin same ka ba mai cewa kai lahi baka nafila ba amma ana gudun lahi ne wajen aikata ko rigimar tana zawa ne wajen aikin idan ba mai cewa baka yi ba kai lahi kenan shi sa kenan ni nake rinjayar da magana rishin yin don gudun shiga cikin lahi ka ji magana kenan ta kace dai akwai ta kuma wallahi alam kun ba magana zargi ga wanda ya kawo dukkan magana kowa da madogaro shi kan magana wallahi alam assalamu alaikum Assalamu alaikum.
wa alaikum salam Hello, sama ina kwanan ku.
lafiya lau
Sama ana.
na'am assalamu alaikum Assalamu alaikum salam. Ana ta lafiya.
la lau
Ya karatu.
alhamdulillah Da kwana ne wai batun ita sallar da ake yanke yanke shin ya tabbata ko kuma kawai kawai bidiya ne.
mene
Sallah wannan da ake cewa sallar wutsiya. Ta tabbata daga sunna ko.
assalamu alaikum
Ina kwanan ku.
la lau
Alo?
bismillah
Wannan ina da tambaya ne.
na'am ha a bana shi da kyau ha ha Ina ce, ha
Allah, eh ya ce, na ji ne kuma Ah?
ana wa'azin ke- ana wa'azin ke sallah raka'a huɗu da ake yi.
ta ina
kamar aka ce sun bukatun da kake so ka sa Allah ya Ha?
baka. Duk bukatun da kake so
eh zaka yi ta zaka karanta ruwan lawo ta farko zaka karanta fatiha da ruwan lawo kawa goma ke wannan wannan bai cika sunna ba, wannan bai- bai- wannan bai tsari ne bai bai tabbata sunna ba wannan bai bai tabbata sunna ba na san ta bai tabbata sunna ba kawai. Eh, assalamu alaikum assalamu alaikum Alo malam.
na'am Ana an tashi laya.
alhamdulillah Ne da ce wai malam mutum matan shi ta aiwa yana iya shan nono da ko kuma ya ne.
kuma nono kana gama ka nono mace kai magana ina yaro kuma ce mai Allah kai ma na gama ka nono mace ko mai saka cikin rigici me zaka nono ta yamma kan
A kurin kurin da Allah kabar kabar ma kabar ma yaro kayan shi kurin kurin mutane shiga fitar wani rikici kaje nuna mataka na za da kuma kuma ka sha me zai kawo bacin alman ku kurin mutane ka saka cikin rigima kullum mutane musu rubuwa da rigima assalamu alaikum assalamu alaikum la ya lau alhamdulillah
ina da tambaya da Allah abin da kan mata aure wanda daga kan kai da mata fita kuma in kai mata fada kuma lokacin haka mai wai in kai da ka a haka kai hankali a kuka laifi a gurin bai yi ko ba in ta garin gaga wuri wani ta san da ta garin gabanin da ka iya amma za a yi namiji ba mata ta hutar da garama in ta garin gabanin da ka iya ba ta ba ba arimi amma dai akwai rauni ga namijin kware assalamu alaikum na assalamu alaikum kishi radio wani cire ki na wa alaikum salam wa rahmatullah don ba a jira jama'a akan azumin juma'a da aka ce ba a yi kusan tun da ita juma'a dai kuma shi ne na makara bai ba jiya kuma shi nake sa a bani amsar abin to na gane shi magana ta to ina ga akwai mai magana cewa ka ce mace sakanni mace ta ce sakanni haka nan to in ma magana sakanni annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani cewa duk matar da take neman saki a wajen mijinta ba da wani dalili wata illa wani sababi ba ke na cutarwa kenan to ba ta samun kamshin aljanna to amma ana magana neman saki wanda babu cutarwa babu dalilin komai wannan annabi ya ce ba ta samun kamshin aljanna amma da dalili akwai cutarwa ba a samu gyara ba wannan ta nema ba lahi bane ba ka ji magana kenan kowa da wurin shi e inda dalili amma haka kurin daga bacin rai daga dan wani abu kadan ko bai mata ko ta yana zuwa unguwa yana ta wani kudin biki wani abu daban na na duniya kun ta ce sakanni wannan annabi ba ta samu ƙarshen aljanna eh amma inda dalili da cutarwa wannan ta nema bayan ba a samu gyara ba ba a ce a hana ta aljanna irin wannan sai mu magana cewa wani ruwa iya zuba daga cikinta shi a takaice dai ruwa da ke zuba daga cikin mace imma wutsari imma jini imma mani shi a takaice dai wani manuwa ke cewa ruwan da ba na sha'awa ba ba mani ba komai ba irin wannan wanda yake zuba na jikin mata ba wutsari ba bai cin abin da zai a ce da sallah sai dai in akwai na na gudun sha'awa ko na ko tsarin ne an dai ba su bane da kenan ba a ce dai take na shakka ko tsarin ne wannan kuma ki cire ki je ki wanke saki alwala ta zo ki shiga sallah sabuwa sai mai maganar mai magana ta sallah ta wutsiya da ake cewa sallah gani shi dama wannan ayi abin na al'ada asali akwai da ake cewa nawasib wanda suke wasu makiya ahlul bait su suka kewa tsara abin asali wasu su wasu na yin sallah ra ashura bangaren yan shi'a masoya husaini su kuma ta suka kawa a yi biki a yi sallah ma a more ranar da wasu ke bakin ciki ba sunna ba ta kawo ba annabi ba sabai su kwari ba kullun wani abin da bid'a ce ko asalin amma akwai kiyayya ga ahlul bait kima asalin masu kawa sallah ta ganin suka mai da abin sallah amma ba sallah ba ce a musulunci a musulunci babu wata sallah illa wadda ka sani ta annabi ya ce azumi da layya annabi ya zo madina ya isko suna sallolinsu na al'ada ya ce allah canza muku ranar sallah bar da wannan sallah guda biyu su allah canza muku mahi alkhairi gare ku ya ce su ne idin adha da idin fitar idin na layya da idin na azumi sun salloli a musulunci da musulunci kawa dole ga sallah ba wannan ba to wani ya kawo ta wani ne kirkira ta imma malami imma al'ada allah shirya da mu sai mai magana ta azumin juma'a to shi ita ban ita a da ke wannan assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah alhamdulillah
Malam tafiyar ita ce, wai game da ake da an so mutum ya shafi da wuri eh kafin to idan ya yi shafi da wuri ya kwanta, an ce an so mutum ya shafi da wuri turi kan ya kwanta.
eh
To idan ya yi kwanta in ya tashi ya iya na da cikin dare ko kwan.
to
Ta biyu kuma
eh wannan addu'a da aka ce Allahumma inni Allahumma inni as'aluka ya anni ashhadu annaka anta Allahu ahad samad al-ladhi eh to mai magana kenan da ta kace sai mai magana azumin juma'a azumi ran juma'a ya cikin abin da annabi ya hana a keɓance juma'a da azumi tamam malin na bayani idan azumi mai sababi ne irin na arfa ko wani irin na ashura wannan shi babu laihi in aka azumi da ita juma'a nan nasi ya tabbatar da azumi wanda muke mai dalili a cikin ta ita da man take da sudu ana iya yi kamar na ashura ake misali ko na arfa assalamu alaikum na'am wa alaikum salam lafiya lau alhamdulillah eh to sai mai magana ta wutiri kahin a kwanta ɗanwa wutiri a nan salasan iya cewa ija'alu akhir salatukum bilal witran ku sanya wutiri shine karshen sallar dare daga shi sallar ta kare to amma ya tabbata a sunna an ka harka kana da dama sallar raka'a biyu ya tabbata a sunna ba talloli ba kuma ai ba a ce ba dole kayan a kwanta za a huta annabi ya wani magana ga wani mai tsoron makara ne in mutum zai iya tashi cikin dare ya yi wuturin shi ya yi ila da annabi ce amma wanda ke tsoron zai makara ya yi da wuri kenan ba dole bane ba ce kayan kwanta ka wuturi annabi ya wani magana gana ga abu na magana gudun makara ne amma in mutum annabi ya magana in mutum iya da kayan tashi iya tsammanin tashi cikin daren ya yi cikin daren shi ya yi bayan ya tashi daga barci to amma akwai tsoron makara ya kai kayanka da wuri in ka harka cikin dare kana dama ka yi raka in raka biyun kana baka iya awa daya sai ka yi raka ka yi awa biyu ma a raka daya annabi ya rayu da raka daya ya raka daya da wajen inji goma sha daya kenan ba lahi bane baka yi dogon raka an kana kana kokarin nema amma da sallar wuce shi ne gashin sallar dare sai mai magana biyan bukata yan uwa iya wani iya cikin kaman yakata hali na samari ko gobraye wasa da al'aura hudu sha'awa annabi sallallahu alaihi wasallam kai nasu qur'ani iya magana cewa kan magana masu imani والذين هم لفروجهم محافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون wannan aya malamai suna kan hujja kanta Allah ya yi masu imani ki suna kiyaye farjin su sai ga matan su ko bayan su wannan ba mai zargin su biyan bukata wajen mata ko baiwa Allah ce wanda ya nemi bukata ba ta wannan ma biyan bukata ba ta wannan ba me ga wannan ba ta ba ta ba ta baiwa ba iya cikin masu taka doka ta Allah kashin wannan aya ake kawo hujja cewa wasa da al'aura hudda sha'awa haramu ne abin manzo Allah karantar da sahabbai da samarin sahabbai wani ba su da hali a yi ta'azumi a yi haƙuri a yi ta'azumi har a samu hali shine kuran assalamu alaikum wa alaikum salam
mana sallar tambaya muke kamar mutum in zai iya yin sallar sai ka ji kamar zai kamar ya iska kuma in shi na koyo ba zai ji ba kuwa to
kamar iya yawan damu mutum na gane annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani kan cewa idan ɗayan ku ya samu wani mutum bukhari kusa sai musulun ya ce idan ɗayan ku ya samu wani motsi yake shakka a cikin cikin shi ita ke ɗan motsi kamar yake shakka an ya ta hutu iska ta hutu ba ke annabi ta dalilin shakka annabi ta kakkautar daga sallah annabi sa sharadi biyu sai ka ji ƙara ko ka ji tsami kenan in ba ka tabbatar da ta iya mutum ya mara bejin tsabejin tsami amma dai abin da ke nema kokonto ta hoto ba ta hoto annabi ce ka kabar sallah ka ci gaba sallaka sai ne ka tabbatar da ta hoto ko ƙara ko ka ji tsaminta ko ka samu da yaƙini ta hoto amma da shakka ce kake ba ta hoto ba annabi ce ka ci da sallaka dalilin irin wannan kokonto na hoto wannan jasa eh na'am bismillah na'am bismillah mene mene Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Akan kalla ne ne mai mace mai yawo da nake arar da kake mu takata mu takaki. In da ka wuta kana wuta. Baka da laifi a gurin ubangiji har da yi shi.
Shin nace na bayani na bayani nace kaida bai dace iya cikin haƙƙin namiji akan mace ka tauta da uzunin shi. Nace to dai abin ya kashin gaggawa na matarka ba ta babu arami amma dai bai dacewa kuma haƙƙin namiji ne ko ta da uzunin shi. Haka da bayani kan shi. Eh. a yi an akwai ɓanna a kan abin kan iyali da kuma kai namiji kuma ka zama da yusu kenan dole ka da shi mataki kan abin an ka iyali assalamu alaikum na'am assalamu alaikum na'am ha a an akwai wani sutura don ka taɓa ta ba dan ba sutura nake mana karar Allah saɓani kan magana amma dai dan cikin kai susa ko na bai bata arwalla to an uwa ina ga ganin cewa akwai dai wanda bai shi tambaye shi ba dan lokacin ya tafi sai kokarin kira tun da lambar ta wace ya yi kira a lambar mutum sai sake tambaya ta wanda bai shi tambaye shi ba ko wanda bai samu damar shiga ba zai kira a lambar da na hudi lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan katarobin saz katarobin dizinaf zero an wasan dai ko ku lamba ta muf mai lamba 94 32 50 42 ga wanda kenan bai ji ba dan naga akwai tambaya guda da na kasa gane ta na manta kenan gaba na ikira insha Allah Allah kai musatan sama insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته